Assalamu alaikum. Assalamu alaikum dangi da 'yan uwa da abokan arziki. Barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri namu. Ratanga za ta ƙara zahi har ma da raɗaɗi. Domin kuwa, ladidi da mijinta Laminu sun tsallake rijiya da baibai a sakamakon mugun maganin da ɗansu abdu ya sha. To, hausawa dai sun ce, kwaye ta gari don kan shi, ko ba haka ba madam sangare? Amma, da ni da ku masu sauraronmu. Mu zauna bakin akwatunan rediyon mu mu ci gaba da sauraren shirin tun da yanzu zai fara mu ji badakalar da za a yi a ciki rayuwa kenan
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santar, santar ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata, baki da tausayi, baki kula ma dan kowa. Ungozama mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum. Aikin ki yai daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shi ka daina bugun matarka hakuri.
shiri na ashirin da uku mai reno
ko da ta samu sakon cewa Dr. Sani na neman ta kuma game da matsalolin kananta dandanar rahama ta dawo a ratanga hangara ba ta da lokacin waye matasa kai harkokin kuɗi sun ɗauki hankalinta garuruwa da yawa na ƙauye suna fuskantar matsalolin kiwon lafiya likitoci da yawa da ingozan mai sun yi son zaman birni ga shi kau mutanen ƙauye su ma suna da inci kamar kowane ɗan ƙasa. Wa'annan hujjojin su suka sa Rahama ta je ƙauye, ta koyi abubuwa da yawa a wajen umma.
amma ku kun san rahama tana da aiki ha ku diba hau ku ga duk mutanen da suke zauwa daga ƙauye zauwa birni 'yan ra'ayin riƙau ya su da su
ni na san ta san dalilin da mata ba su zuwa gidan likita saboda horon nan na ƙara ilimi ya zo daidai
amma ka san wani abu a ratanga ni na ga iyalai da bisa so su je likita saboda wai kan namiji ya taɓa su
ni in gaya miki makwabci na ya ce can garin su a ƙauye ba a- an bar yi ma yara shaushawa Sabo- eh, saboda wai cututtuka ne ake sama yara kuma a hana mata aiwa ko eh?
rama mutane ya kamata nan garin a waye ma kowa kai inda ku kin sani wannan hangarar tana iya yin shi amma yo ina za ta zamana ta yi shi kullum tana kasuwa tana sayayya ni kuɗin ne ma ban san ba wa yake bata kai hangara game da kuɗi kamar wuta take in gaya miki yanzu abin addidai ni in gaya miki kina ji ko matata ba ta ƙara
eh malam Na'am dokta.
to yaron ya shi sauki amma ina muku gargaɗi ku bar siyan magani a kan titi kashi ku dinga siyan magani a farmasi ba ƙaramin illa bane a jikin ɗan adam kashi Hmm, to.
to madalla eh yanzu kuma idan kuka ta gida ina so a dinga bashi abinci mai gina jiki kashi To, to.
to madalla Allah ya ƙara sauki sai an jima To, mhm.
Kai. Rahama, na'am yanzu ke saboda Allah tsagudidin ki kullun ƙara ƙaruwa ne yake yi. Ha? Yanzu ke mutumin nan biki kalle shi bane sama da ƙasa kin ga zubin shi ko? a yanzu shi in zai iya saye magani a farmasi zai zo ya saye ne akan titi a kuma bari in tambaye ki waye baki izinin sallama dan malati ba tare da izinin dokta sani ba hangara mutanen ga na san su kuma duk abin da ya kamata in yi bakin kokarina sai na yi shi ke ni in gaya miki ba da lokacin tsawar tsaya sauraron maganganunki ko aiki da ra'ayinki kin shi ko
Hangara! Hangara!
na'am mike wawa jean paul Ga wata malati nan na zo da shi ma wannan magungunan ne ya sha na jabu ko Eh.
Allah to ku kama kama a kama sashi ku kama a sashi sanu a A hankali hankali, a hankali hankali.
a hankali sanu sanu shiga da shi sanu kai kai
Rahama, na'am dokta kuma wani wanda ya sha miyagun kwayoyin ne.
ito dokta muna zaton haka ne amma muna jiran sakamakon binciken awon shinin da aka mishi To, da kyau, amma fa harkar miyagun kwayoyin nan ta fara yawa. In aka ci gaba da haka, anya muna iya karɓar 'yan malatin nan.
Wallahi dokta, wannan mutumin ma kuna gani kusan shine na uku a sahiyar yau da aka kawo. Ga inspector zina nan ma ta zo.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Dokta Sani, barka da warhaka.
Barka ka dai.
Ya aiki.
Alhamdulillah.
To, madalla. Eh, Dokta Sani, abinda na zo in gaya maka cewa a iya binciken da na yi, na gano da abin tsararre ne.
To, kashi.
Amma duk da haka ɗin, insha Allah, sai na cimma babban nasu.
gaskiya haka ne ya kamata a kama su da wuri-wuri ma Insha Allahumma rabbi, kamar gobe, kuma dukkanin wanda aka kama a ƙaramin hukunci da za a yanke ma mutum kaso na shekara biyar kuma banda diyyar da za su biya.
To, kashi. Kuma bayan wannan ma yanzu mun ɗan samu sarari. Saboda babban ma'aikatar da ke kula da miyagun kwayoyin nan ya shaida mini cewa da ya samu wata husa'a wadda take karya gubar da ke cikin magungunan nan. eh kenan kwana biyu ma dan samu sarari to wai na shi su wa'anda kika ma tambayoyi me suka ce To, abin da suka ce da yaran unguwa ne. Insha Allah sai na kai ga babban nasu ogan kwata-kwata.
to madalla Allah ya bada sa'a Amin. Eh, to, ya ne na ganki kina wani zuwa kina rawar ɗari kamar dai.
a'a ba wani abu bane illa kawai abubuwan nan ne da suke faruwa gaskiya ba na jin daɗin su ko kaɗan hangara kina da gaskiya ba daɗi
ina likitocin nan suke da Allah ku taimaka mu ku taimaka mu ina suke kai malami in gozu ma ce muke faruwa wallahi ga ta nan mun taho bisa hanya in kawo ta da wuri aka riha hanya ni ina jin ko iko ne za su wuce ko ko ne ga to ta ba nan hatta lan yanzu su a ma hudu ta kubita a sanu sanu kubita jean paul jean paul Na'am Rahama.
biyo da gado masa a doke ta Subhanallah, me ya faru ne? Kai kai kai kai Wallahi inna lillahi. To kama a hankali a hankali, a hankali. Kwaza musu gado a hankali.
Sannu.
A hankali.
ku bi ta a Sannu, hankali ku bi ta a hankali sannu sannu sannu sannu a hankali sannu sannu
hoshin gaugawa ya kamata a hidda yaron domin uwan lokaci ya yi wa kar ku bari shinta ya tsaya to jean paul kama eh a za hannunka nan ga to to to ka aje hankalinka gaji to to kun shi shirya eh mun shirya za ni tsaga dakta.
Za- za ni tsaga aha
hankali hankali sa sa ka ɗana wuri shahi mun To, shi gashi, shahi aha.
shi ne ha na kai ga jaririn yawa madalla alhamdulillah rike shi hama rike a hankali hankali aje shi can sai ki lulluɓe shi to
to tsugunna bata kare mun ba wato in ba mun samu wadda za ta ba jaririn nan nono bane ba to har yanzu mu tsira da shi ba yanzu rahama na'am je maza ki ga mai unguwa to a diba a gani a samo macen da za ta ba yaron nan nono haba doktor kaka ba rahama wa wahala mana hmm? kaga ya kamata a kai yaron nan wajen madam sangare za ta iya shayar da shi hangara mahi kyau shine a ce yaron nan an samu wata mahi kusa gare shi a cikin gidansu wadda za ta ba shi nono to ni ina ganin a bashi madara mana ba shikenan ba haba jean paul abu mafi kyau yaron nan a bashi nono tsantsa har tsawon wata shida
Assalamu alaikum.
alaikum assalam an sa zina Nam Dr. Sani, muna lafiya alhamdulillah ya aiki.
to lafiya lawa lafiya To, badalla. Eh, Dr. Sani na gamu da sarakuwar marganya.
aha Eh, ta ce yaron nan za a sa mishi suna dudu.
to madalla to madalla kuma eh, inspector zina ina shaida miki da wannan mariganye ita ma mai gumagunan nan ne ta sha Ita ma?
ita ma su ne ta sha eh, rahama Na'am dokta.
yanzu yi kokari ki je ki ga mai gari to ke da shi ku je ku ga sarakuwan nan ku yi kokari ku ciyo kanta don ta yi renon dudu Ka- Insha Allah.
eh, kahin mu samu wata yan uwar ta kusa wadda za ta ba shi nono saboda ni yanzu wannan kaɗai ɗauki hankalina to insha Allah.
ishiro mana dan bawan Allah ya haƙuri kaji ruma mana ruma ya haƙuri ishiro kaji zan samu maka wata mata wadda take da nono mai kyau mai ƙarfi mai inganci zaka sha zaka ji daɗi amin wa alaikum salam kai Muna lahiya madam hangara.
sangare da dama muna lahiya a ko lahiya kalau lahiya lauha lahiya limiyar ya dan gata dan gata gashi nan dai ba shi daɗin jikin shi amma dai Asha.
duk da wannan abin da ya kani to shi ne di baki gani matsala ga tawon ga yaran yaran ga in ki kalle shi ni ba ya kama da ni to sannan kun ba ya kama da baban shi kin san dai in uba ya gano da haka akwai matsala ko
ni ku kin ga ga wani yaro nan bawan Allah uwar shi ta aihe shi ta rasu Hmm? gashi nan bawan Allah abin tausayi ke ji mini ke ina ta kaina ke kina min zancen wani ha ina miki zancen dibi yaron nan ki dibi matsala ta da shi yaron ga ba ya kama da uban shi ba ya kama da ni kin san dai akwai babban matsala ke kina min zancen wani wani yaro da haka ta madam sangare me kike ci na na baka na zuba hmm? kinga yanzu wannan yaron in kika kama shi kika shayar da shi musamman ma kin hada su su biyu kika shayar da su wallahi in mushe sangare ya- ya gani ba karamin za- daɗi zai ji ba uh sai kiga gaba ɗaya ya dawo hayyacin shi ashe da gaske kinga yanzu ba ni dan gata nan wurin zan je zan duba shi tunda baya jin jikin shi ko yanzu wannan yaron sai ki dauke shi sai ki ba shi nono ya sha to shikenan ga nan zuwa
Hankuri ta kama hanyar zuwa gidan kaso domin ta ziyarci mijinta yaji da an ka kama da laifin sai da motocin sata.
hankuri na ji daɗin wannan ziyarar ke kamar nan gidan kaso na yi murna haka to sai dai matsala guda ce hankuri zaman kasan nan ya ishe ni
ba wannan ya kawo ni ba mun yi sa'a mun samu masu sayan gidan kuma ka san ba kullum ake samun wannan sa'a ya kamata mu saida musu
ya kamata a saida musu na yi nawa suka taya gidan
kashi goma suka rage a cikin daren
a cikin kuɗin sayan gidan suka rage haka shi goma cikin a'a ke ma kin san dai wannan bai yi ba duk gyaran da na yi a cikin gidan na ce kuma za a sayan gidan na akan haka ke kin ga wallahi ba haka ba ni wannan zan magana sayan gidan na ma na hwasa eh na hwasa ma wannan a sayar da gidan na wallahi zan ce ya hwasa haba kai ka ce min ka gaji da zama cikin gidan nan kun kai ka ce zamna a ciki ba ni ba in ka ga dama ka hito in ka ga dama ka mutu a cikin gidan kasan ba ruwana ni ka ga tahiyata a'a ba haka za a yi ba kin kai tsaya haba ina zaki haba da Allah ke ko kin dai haka nan ke ma eh abin da za a yi hankuri kin gane ko a je a saida eh na baki izini a je a saida gidan in aka saida a kasa kuɗin gida biyu kamar da muka yi shawara tun farko kina ji ko ki ɗauki kashin ki ni in ɗauki kashin na na waje na a je a zuba kuɗin nan a zo a biya a hidda daga cikin wannan hala ta ishe ni eh in a dai haka ranan ka sa hannu don a tabbatar cewa an raba shi gida biyu ba ta kaɗai ba dai wannan ba ko Eh, ki ɗauki kashin ki ni dai ki bada kuɗin can in aka an gashi na sa hannu a zuba da Allah a zo a haidan cikin wannan wahala eh in in aka yi haka shikenan alhamdulillah eh kin gani ko to kuma kin ga in aka yi haka kin kin ga ki aikin taimaka mini mana hankuri ko ta hanyar ki kin ga sai a samu a haidan cikin wannan wahala albashi daga baya tsakanin da da ke sai mun fahimci juna mai zaman lafiya zaman soyayya zaman hankuri ko ya kika ce Ni ka ce?
Na ce wannan zaman kasan da na yi wallahi ya hore ni yadda baki tsammani na ɗauki darasi yadda baki tsammani kuma kin ga cewa na canza kuma zan canza zan sauya rayuwata ɗiyan mu yadda suke so su gan mu da ni da ke mun fahimci juna haka za mu yi hankuri.
yaji zamana da kai ya kare har abada ba ni ba kai kaga tahiyata Ke, iyo- iyo, a- a- to kenan da wannan manuwa kika taho hankuri ke tsaya ki ba ha- ke to
alo alo dr sani ah, mun samu yadda muke so yazi ya amince a sai da gida A shagon Ramatu, ladidi na ci gaba da kasuwancin kayan shahe-shahe na mata ramatu na kallonta da ijiya guda laminu mijinta yana biye da ita sau da kafa eh ramatu ta yi ne zaki tun yanzu eh wallahi ladidi ina da wani dan uzuri ne da zan yi gaskiya na ji daɗi da kike zuwa kina taimaka mini a shagon nan kin san bubakar ma ya yarda in to ina kama miki a to shikenan abu yayi kyau to ni kin ga zuwa na sai an jima to sai an jima ramatu ba ta yi nisa ba daga nesa tana tsinka duk abin da ake a shagonta mandula mai kawo mu ladidi kaya ya shigo cikin shago to bari in zo in samu in tattara kayan ga ita ramatu ko mi ta ci sai ta yadda shi inda ta ci shi in kwano ta ɗauka inda ta ci za ta zo ta yadda shi bari in maza in tattare wurin ga in maza in rihi in ta yi to mandula ne haka bani tsoro wallahi ba ce kaka sake bibiya ta ba kaka ƙara zuwa inda nake ne
kwatar da hankalinki babu kowa ana amshi wannan jaka sabon magunguna ne wanda na kawo miki ki je maza maza ki je ki sai da su
ni na ce maka har ka ga na huta daga cikinta ba ni ƙara saidawa menene na huta da cikin haraka kika ce ni shh mini shiru kada ki kuskura duk cikin mutanen mu ni kadai ne ke da sauki saboda haka idan ɗaya daga cikin mutanen mu ya ji labarin cewa wai kin wasa sai da wannan magunguna har kashe ki sai su yi bari wai kina mun wani kallo kina mun wani zari idanuwa maza mu ki sai da su daga nan inda take ramutu ta tsinkayi 'yan mata guda biyu sun fito daga cikin shagon nata kowace da ɗan ƙullinta ga hannu Assalamu alaikum. Sannu Ladidi.
Yawwa Ramta kin dawo.
Eh wallahi hana dawo.
Gaisuwa.
Yawwa, mm, mine wannan jaka da nake gani a hannunki haka?
Wannan.
Eh.
Abin gani makarantar littattafai zani.
Da wannan in? Gaskiya Ladidi abun nan mun ji daɗin shi ba. Kin bani kunya Ladidi. Na gan wanda ke zowa wurinki yana ka miki wa'annan kayan kuma na ga 'yan mata da ke shigowa shagon nan suna saya suna huta. Ladidi yaushe kika shiga cikin wannan haraka da ban san ki da ita ba. Ni na gan ya kamata a ce mu ruha mu juna asiri na ɗauko ki na sake cikin shagona sai ki zo kina sai da kayan jagu magani masu ɓata ma 'yan mata jiki. Haba Ladidi wannan ai abun kunya ne.
Haba. Salamu alaikum.
Amma alaikum salam.
Na ji dukkan abu da kuke faɗa. Yanzu ke Ladidi saboda Allah bayan saurayi da kike da shi kuma kika shiga kika faɗa wannan sana'a ta sai da maganuka na jabu ko? to bari ma in tambaye ki shin dan Allah dan annabi idan hukuma ta sa miki hannu akan wannan aiki naki ta kama ki ina makoma diyan mu
yanzu ni duk ba wannan ba ki bani kiluluwan shagona yanzu ni din zan dinga buɗe abuna kuma in wuhe shi dan gaskiya ladidi ban yarda da ke ba
laminu ya shigo a fusati a cikin shagona idon shi sun yi ja kamar wanda ya sha giya to amman ina jin ran shi ne ya ɓaci.
Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Ami alaikum salam kai Laminu.
Iya muna lahiya.
Lahiya lau Laminu.
Lahiya lau wallahi.
Muna lahiya.
A alhamdulillah. Gaskiya iya kin sa abin da ya kawo ni. Wallahi yau raina ɓace ne yake. An kiraye ni daga lakwal. Malamin su Muhammadu ya kira ni ya min bayani akai. Ya nuna min cewa karatun Muhammadu ya lalace baya yin komi. shi kuma karatun yaro fa ba wai alkwal bane kawai ake tamaka da shi a ce dan ya je lakwal in ya zo babu kulawa in ya zo dole a samu a kula da shi sannan karatu zai ci gaba ha ba laminu wani irin tashin hankali ke ga kwantar da hankalinka kai da kanka ka san lokacin da ladidi ta yi zaman kula da yaron ga yanzu ladidi kankanta ba ta da dama aiki yayi mata yawa ha ba laminu to aiki ya mata yawa lalle shi fa yaro da kike ganin shi ba wai karatun bane kawai a a ce shi kenan an sa shi karatu in ba a kula da shi ba tun yana yaro karatu ya girku in ya girma babu yadda za a iya shiga shi ya sa ma yanzu da ki ganin na zo nan da gaugawa na yanke shawara ta a wanke yan kayan yaran yan matan nan gaba ɗaya a tattara mu in zo da shi in tahiya ta da su inda za a kula su tunda ita ba ta da dama daga tallar maganinta sai kuma abin da ta ga dama in ta huta daga nan sai ta koma kitso kenan ni gwada in tattara yara na in maida su gaba na dan dan ina ganin komi tarbiyyarsu haba laminu kai dai kai hankuri lamin insha Allah za a gano kan wanga abu wanga matsalar za a sasanta da ita haka dai na hiso to amma kawai abin da ya fi sauki shine in biki mance ba kwanaki haka wannan yaro na ya sha wani magani kaɗan Allah tsira da shi da ya mutu to shi kenan kuma sai in bari abin nan ya ci gaba wata rana fa iko zai zo gaba ɗaya tattara su gaba ɗaya daga ita hal yaran a kama ni zan yarda da wani abu abu ya kai gare ni Asha- asha laminu haba laminu kaka za ka yi ma ɗiyanka wagga irin hwata haka ce wai wata wa- haba laminu kai ma ita kankanta ladidi ba ga son tana ba to ni dai abin nan na haiso a gaggauta shi gaskiya laminu kwantar da hankalinka insha Allah ni kan kaina zan zama in yi ma ladidi magana zan ciyo kanta don saboda in ce mata ita ma ta ga yadda ta ka tahiyar da rayuwarta ta gyara zamanta shi kenan da ko abu ya yi kyau amma fa a gaggauta gaskiya amma duk da wannan ni dai ɗiyana a shirya mai ta da su kawai haka za a iya ni haka kawai na gani ya kamata a yi eh Laminu, Laminu, Laminu.
Na'am ina.
Haba Laminu. Yanzu saboda Allah Laminu, kana cikin garin ga kwaka kewa wurin ma'aihiyarka, amma ga ka ka zo gidan iya wurin ragaitattan matar ga taka. Ha? Tambadadda. Ha? Haba Laminu.
haba ina ni ni abin ku yana bani mamaki duba ki gani ho, ita ladidi abubuwan sun yi mata yawa Hmm? ga ga ga karatu ga wannan aiki da take abin ya yi mata yawa kuma ba ta iya kula da tarbiyyar yaran nan ita kadai shine yasa na zo ni kawai in ku- in in gani yadda ya kamata a yi saboda tarbiyyar yara Mm, haka na amma kuma ka iya ka sai salula mai tsada maimakin kuɗin nan ka sa su cikin tarbiyyar yara ko
ina ni yanzu duba wannan maganar gaskiya ya kamata a bata ni dai ga abin da ya kani kuma ma abubuwa sun yi min yawa aiki ya yi min yawa a likita zan koma ni wajen aiki na na tafi kawai sai sai dai na dawo iya da Allah di ba ki gani iya da Allah di ba ina malaminu magana laminu ya tahi ya kyale ni ha sai hankuri sharu sai hankuri ke gidan saboda shi na nace ke kan kanki yanzu ke da aikin yi kina iya ki samu aikin da ki shiga ke ga in kun ki samu yan kuɗin nan na aiki kuna haɗa ƙarhi da ke da laminu haka nan ke ga kuna daidaita rayuwar yaran ga haba iya aiki wa a shekaru na za ni ba da aiki iya ina iya to me shi kai wani abu na lahin zane na hau bitigi ga hitan shagon kusan shagon ramatu suna annan suna bi ɗau wata suma wadda ga zakwa ta yi musu lahin zane ba wani aiki na ba lahi na zannuwa kenan ke ce ɗumkin tela ki diba fa ki gani idanuna fa iya anya suna iya sa allura ga zare kuma ga yanda sanyin kashi haba iya ke diba sharu in ke yarda ki hada min ni na san mutuna ina zo in ta in yi mai magana kawai in ke yarda ki bani bayani
a lokacin da laminu ya sake dawowa domin neman yaran shi sai yaran suka fara kuka abin ya ba shi mamaki da ladidi ta dawo gida sai na yi mata bayani ta kumbura tana ƙara kuma tana ƙarawa wai ana son a sace ɗiyanta kuma wai ni iya ban ce komi ba bayan haka ta nuna cewa ni iya ban na son ta to wai jama'a yanzu ni ina iya in hana laminu ya ziyarci yaran shi ko kuma ya ɗauke su zuwa gida yau 'yan kwanaki kenan jaru ke aiki a cikin wani shagon ɗumki ladidi ta bi ta wuce gaban shagon
kai ladidita eh ni ce mama sharu jima'a ku zo ku gani jima'a ku zo ku gara gai uwa tumkiya uwar tambele ha ku zo ku gara gai uwa wadda ta kasa zama ta rike diyanta ha ita ke ga sai da kwayoyi abinda gwamnati bai son a saida yau ta zama gumbi ita ce komi amma sa'a guda da Allah ya sa ɗana Laminu ya ɗauki shi ɗiyan shi ya kawo mini jikoki na Nijaru ina kula da su wayo Allah ha ina dalili ragaitatta diba jaru diba jaru ki bari ki bari na ce ko da Allah haba ku bari mana haba shi ku daina yi mata haka mana mine wannan abin da Allah saboda Allah yanzu saboda Allah ba kula mata ki wayo ne Allah wayo Allah wayo tashi min ku kama ni wayo tashi Kai, kai, kai, kai, mine ne, mine ne, kai, mine ne aka yi, lahiya, ya ne, mine ne. Kai, ku kai ta likita, ku kai ta likita, ku kai ta likita, ku kai ta likita, a tafi likita.
zo ladidi mu je ki huta kwantar da hankalinki kin ji zo zo A'a, ladidi zo, mu je ofishin 'yan sanda ina da magana da nake so in yi da ke.
A'a, inspector, in jin dai ba zuwa za ki ki kai ta kisa ta suluru ba.
a'a jean paul ba sulur zan sa ta ba akwai wata hira da nake so mu tattauna ni da ita saboda akwai mijinta da nake so in haɗa su tare saboda su tattauna buskan wata hira
Inspector Zina ta nuna mata wasu fotuna. Ladidi ta ɗauki ɗaya daga cikinsu kuma ta miƙa ma Zina foton. Ramatu tana shirin ta hito daga ofishin 'yan sanda. Ko da Ladidi ta fito, sai Ramatu ta rungume ta kuma su biyun suka fara kuka. Bayan haka, sun kama hanyar gidan Dr. Sani, inda Ramatu ke rayuwa.
Wai, wai, wai, wai, wai, Inspector Zina, kina da babban aiki a gabanki. Ladidi, hoton da ta zaɓa wane ne a sama? Wai shin, ita hangara? Me take son yi da wannan ɗan jinjiri da aka aihwa lokaci guda da dezire ɗan madam sangare? shi kuma laminu yana iya ɗaukar ɗawainiyar ɗiyan shi su uku shi kaɗai to idan muna son mu ji ci gaban wannan labari sai mu biyo shirinmu na gaba rayuwa kenan
Ungo zama cikin